بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma'ana godiya Allah maɗauki da ya sake haɗa mu wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan jumada al-akhira shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 27 ga watan ɗaya a shekara ta 2020 na lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 109 a karatun da muke a littafin fadlul islam da sharhinsa na malam salih ali sheikh kamar da muka saba yau za mu tashi inda ce wali hada lamma rawal bukhari ko wa ghayruhu an ibn mas'ud bismillah
ولهذا لما روى البخاري وغيره أن ابن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامقة والمتنمقة والواشرة والمستوشرة والمتفلذات الحسن المتغيرات بخلق الله
المت...
قالت المتغيرات المتغيرات بخلق الله نعم فأتته امرأة فقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتين فلم أجد لعن الله بما كتبت قال لئن كنت قرأته لقد وجدتيه لقد قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا نعم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
ta wannan hadithi kamar da muka ji mana ya karanta mana shi rawahul bukhari duk da wasu daga cikin lafuzan da ke nan tunda ya ce dama rawahul bukhari wa ghairuhu wasu na ghairuhu din ne Mm, ba duka ne lafazin ke buhari ba amma da yake duka wannan zancen asalinsa akwai akwai shi fi sahihaini wa ghairihi shi yasa ya kawo shi haka a kafin maganar hadisin dama malamin ya nemi mana bayani ne akan cewa ya dawo kan sharhin wannan aya faɗin Allah maɗaukaki wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay yace idan tabayyana laka zalika a idza tabayyana zalika idza tabayyana laka zalika in wannan abin da ya gabata ya bayyana a gare ka fa qawluhu to fadin manzo a fadin Allah madauki da yace wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wal istighna'a bil kitab da kuma wadatuwa da alqur'ani hal ma'ana hadha shin ma'anar wannan shine anna sunnata wa aqwala sahabati laysat mimma yu'khadhu bihi shin tunda yana magana ne akan a wadatu da ƙur'ani to kada a fahimci cewa da ya faɗi lafazin alƙur'ani sunna ba ta cikin abin da ya waje ba a yi riko da ita ko maganganun sahabbai ba sa cikin abin da suka waje ba a yi riko da su to sai shi ba haka bane ga amsa yace hal ma'ana zalika wannan abinda ake nufi shine da sunna da maganganun sahabbai duk ba sa ciki wa yustagna bihi a wadatu da qur'ani duk ai watsi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da qakwalin sahabbai su sai ce aljawabu anna hadha huwa min alkitabi was sunnati a huwa min alkitabi cewa waɗannan abubuwan da sunna da kuma maganganun sahabbai duk suna cikin abin da ake nufi da alkitab din yace fa sunnatu domin kuwa ita sunna min alquran daga qur'anin take domin qur'anin ne yayi umarni abi kuma ai da'a ga ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lalle mun sani duk umarninsa bai tsaya iya umarnin da ya zo a ƙur'ani ba shi yasa Allah madauki da yake cewa falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle waɗannan da suke sabawa umarnin Allah to su ji tsoro su kiyaye kada wata musifa ta shafe su ko wata azaba mai raɗaɗi ta taɓa su kun ganin ya zancen an amrihi daga umarnin wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam umarninsa ba cikin alkur'ani yake ba kuma haka bane abin da ke cikin alkur'ani umarnin Allah ne cewa ku yi kaza ku yi kaza kuma ya umarni a yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga an amrihi nan yana zancen umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa a ko ina ya zauna da mutane in yace ayi kaza to wajibi ne ayi kuma kaga ai baka taba jin labari cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarnin da yake ba su wata rana ya ce ku yi kaza sai su ce ai ba mu gani a Qur'ani ba ko wanda ya haka gaba ɗaya ya karyata shi ma a matsayin manzon bai yadda da cewa Allah ne ya aiko shi ba ko bai kawo ma aya ba in yace tashi kai kaza in ba kai ba ka saba wa Allah an fahimci wannan don haka ashe kenan bayan rasuwarsa abin da zai zama addini ba iya Qur'anin da ya zo da shi bane dole akwai umarnin da ya bayar a sallah umarnin da bayar a harkar azumi harkar zakka harkar haji da sauran abubuwa harkar tauhidi duk abin da ya ce a yi to shari'a ce wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da za mu zo kansu insha Allahu nan gaba don haka sunna tana cikin alkur'ani shi yasa al-imamul auza'i abdurrahman ibn amrin yake cewa alkur'anu ahwaju ila sunnati min as-sunnati lil qur'ani yace qur'ani shine ma yafi bukata ya samu sunna domin ta sharhinsa a fahimce shi fiye da a ce sunna ce take buƙatar ƙur'ani in ji al'imamu al'auza'i yadda magabata suka fahimci matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bin ƙur'anin ba zai taɓa yiwuwa ba sai da sunna an fahimci abin yawwa sunna ko dama asali tunda daga ƙur'anin take dama tana buƙatar ƙarin ƙarfi daga alƙur'ani amma sharhin da zai bayyana mai Allah ke nufi a cikin alƙur'ani in babu sunna ba za ka same shi ba akwai abubuwa da yawa da a dunkule aka faɗe su a cikin alƙur'ani sam sam ba za ka fahimce su ba idan ba ka yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajen abin da ya shafi ibadoji wajen abin da ya shafi hatta rukunan addini ƙuru-ƙuru da yawansu bisifa mujmala suka zo a cikin alkur'ani bayaninsu daki-daki za ka same shi ne a bakin manzan Allah sallallahu alaihi kai ba yadda zai yiwu ka raba maganar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi duk wanda ya zaɓi ɗaya to bai kyautawa kansa ba dama ba gaskiya yake so ba dole ne ka haɗa duka guda biyu kai aiki da ƙur'ani kai aiki da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su masu inkarin sunna ba za su iya buɗe baki su ce su sunnar ce ba ce musu ba ko annabin ne ba za su bi ba amma ai sun san babu hanyar da za a samu maganar manzan Allah sun sai a cikin hadisan tunda mu ba mu zauna da shi ba amma waɗanda suka zauna da shi ai sun san muhimmancin zancensa wanda kuma sun san ba cikin alkur'ani yake ba a nan muka ba da ƙisar abdullahi bin rawaha ko ko ta rana na faɗe ta a nan wata rana ya taho zai shigo masallaci ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba shi bai shigo masallacin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jiyo sauti annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ijlisu ijlisu ku zauna kawai a waje yake bai shigo cikin masallaci ba ya ji wannan kalmar sai zauna a can a waje sai aka ce sai daga baya ya shigo ya ina sai ce ai tsayawa ya ji annabi sai ya ce a zauna shi yasa ya zauna ce ai ba da kai ba shi kawai da ai annabi ya ce a zauna kawai ya zauna to su fa kun ga haka suke fahimtar zancen manzon Allah sallallahu ba haka ba zance ne irin wani zai zo ya ce a ai tunda ba a rubuta shi ba sai daga baya an yi ƙarya a ciki ai kai da baka san gaskiyar ba ballantana ka san ƙarya ya zaka bambance ka gane wanne ne gaskiyar wanne ne ƙarya wannan shubuha ce lalle da makiya addini suka cusa wa mutane saboda a raba su daga aiki da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah dai ya kyauta mu ci gaba sai ce fa sunnatu min alquran sunnar daga alqur'ani take yani al-istidlalu biha yana nufin kafa hujja da ita daga alqur'ani ne wa aqwalil khulafa'ir rashidin min alqur'an hakanan maganganun khulafa'ir rashidin suma min min alqur'an in an ce min alqur'an ba ana nufin nususuha wa alfazuha ma'khudatun min alqur'ani ba kai ma karka fahimci haka abin nufi yustadallu laha min alqur'an ana kafa hujja gare su maganganun abubakar da umar da usman tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu billadaini min ba'di abi bakrin wa umar hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuyi koyi da waɗannan mutum biyu a bayana abubakar da umar idan Allah ya ce abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi koyi da abubakar da umar wannan umarnin daga ina kenan yake daga Allah yake sawa'un ka samu lafazin abubakar da umar a ƙur'ani ko baka samu ba to abin da yake nufi kenan da wannan zancen to sai ce kuma an yace wa kadhalika sahabatu fil qur'an haka magaganin sahabbai domin sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi abu a gabansa ya ce kaza ba daidai bane sun yi wani yayin shuru kuma har ya mutu ba a saukar da wahayi ya ce ba daidai bane shi kuma zamaninsa duk abin da aka yi a zamaninsa in har ba a saukar da wahayi a daina ba kuma ya mutu akan wannan to haka musulunci yake in akwai wani abu da ake a wani wuri ba daidai ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba za a saukar da aya a daina kaza a daina kaza a daina kaza don haka daga cikin abin da zaka samu ashe in aka samu aya ta qur'ani kuruku ko aka samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya ji dama ai asalin zancen ba wai zuwa akai aka tattaro cewa ku zo ku tattara kowa ya kawo hadisi wani lokacin zance ne yake ta da zance an zo za a yi wani abu sai wani ya tambaya me ya hukunci yanzu misali lokacin da wata mata ta zo ta kawo ƙara wurin sayidina abubakar cewa jikanta ya mutu an hana ta gado shine ita ce jadda sai ta zo sai na abubakar ya ce shi a ƙur'ani bai ga rabon kaka ba ba a rubuta lafazin kaka cewa a bata kaza ba amma ku ga an faɗi uwa an faɗi mata an faɗi yan uwa ko ba haka ba duk kowa an ba shi faradinsa me yayi sai tara sahabbai sai ce wa ya taɓa jin wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rabon da za a bayo kaka Muhammad ibn Maslama yana wurin sai ya ce ni naji ji na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sudusi za a bata nan magana ta kare abubakar ya ce aje a raba sudusi a bata haka su suka fahimci abu da ka dama ba wai wani abu ne sunansa littafan hadisai tun zamanin annabi ya kamata a same su in ba a same su sai ka ce ƙarya aka soka ba haka bane su ba masu son zuciya bane to amma waɗannan maganganun dama da makiya musulunci su suka fara faɗa su wanda ba musulmi ba nake nufi za su ce to ai hadisan yaushe aka tara su sai a ce ai zuhuri ne dama a fadar sarakuna yake a lokacin umar dan abdulaziz in ka duba littafin orientalist duk abin da suka rubuta ke zuhuri shine kusa da abu huraira da aka shugabanni suna son hadisai akan kaza akan kaza sai suka tattara suka ce ko dan tattaro mana kaza kawai sai suka zauna haddasa ni wani aka kirkiro isnadin ƙarya aka jona aka faɗa babu mai faɗin wannan sai wanda bai san hadisan ba ka je ka duba ka karanta kutubun rijal yadda ake tsaftace hadisai duk duniya tun da ake ba a taɓa wani ɗan adam wanda maganarsa aka kiyaye ta irin wannan kiyaye ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum duk abin da ya ɗauka ko aƙida ba ta da kyau ko hadda ba ta da kyau ko ya rikice ku duba ku ga yadda za su ce maka wane a shekara ta kaza an masa gobara littafansa suka kone kuma dama baya riwaya sai ta littafi tunda littafan suka kone don haka duk abin da ya ruwaito bayan gobaran nan to za'ifi ne yanzu idan ba maganar da aka damu da ita ba yaushe za a rika wannan zance yau don haka wanda bai san hadisai ba shi ke irin wannan soki burutsun yana wannan maganganu amma in ka karanta wannan harkar ta yadda malamai suka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsabtacewa ba za ka kawo irin wannan tunanin ba to mu je sai ce wali hadha to nan shine inda zamu tashi yau yace wali hadha lamma rawal bukhari wa ghayruhu yayin da al-imam al-bukhari ya ruwaito hakanan abu dawud da nasa'i duk suna da wannan da wasu ma ba su ba annabi da mas'udin cewa abdullahi dan mas'ud qala ya ce la'ana allahu al-washimata wal mustawshimata Allah ya tsinewa wadda take washmu washmu shine abun bahaushe kamar da an bata mana nan yar katsina haka ake cewa duk da yar katsina an san mun santa anan ko dan wani da shantu da ake a hannu ma'ana dai zane da ake yi a jikin hannu ko wani bangare na jiki shine a zamanin kuke ce matatu ko yawwa ana yin sa a samu allura a caccaka a jikin hannu a zana wani abu ko a zana shantun ko a zana buta ko a zana wani abu yawwa ko tsaka ko makamancin wannan sai kuma sai a bi sai a sa tozali ko da an sa tozali ana gogewa sai ka ga rubutun ya bayyana to ne shi ake ce ma alwashmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa alwashima ita mai yin aikin wadda ake kiranta ta zo ta yi wa mutane irin wannan ya faɗi lafazin da ta marbuta saboda aikin mata ne da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu yin su suke mata ne galibi suke yi a jikin mata ake yi kuma mata ne masu yi amma a zamanin yanzu fa da maza suna yi bal su ne masu kafi yanzu ka duba yadda masu fina-finai da 'yan rastilin da makamantansu da 'yan bal suke zuwa aje a yi musu galibi yanzu ai shaguna ne ma manya suke yi da tsari irin na zamani a zana mutum zakara a zamana masa mai a rubuta sunansa a ɓangarori na jiki duka yanzu za ka ga saboda lalacewar al'amura har mata za su je wurin mai irin wannan ya zana musu akan nono namiji kuma san dama a zamanin yanzu yadda suke a fina yan fim in mace za a yi wa ado to namiji ne yake in kuma namiji za a yi wa ado a gyaggyara masa fuska ko za a shiga studio ko za a yi shooting to sai ga mata ne za su yi wa namiji namiji kuma shi zai wa mata namiji ya wa mata shi kuma namijin mata su yi masa haka ake ko ba haka ake har nunawa ake to wannan tatu din shine ake nufi dai da alwashmu yawwa tatu za ga wani gaba ɗaya gadon bayan sa duk shine da gaban da ko ina duk an zane masa Allah kyauta wani abu ma dai bai cancanta a faɗe shi ba to wal mustawshima da wadda ta nemi ai mata shine al mustawshima allati talabat al washma wadda ta nemi ai mata wannan washmu din wan namisa wal mutanammisa da annamisa annamisa ita ce mai tsige gashin girarta dan ta yi kyau ta sa hannu tana fisga ko gashin fuska idan a gefe tana da kasan akwai wasu matan da gashi kan fito musu to sukan sa hannu su tsitsiye ko kuma su sa na gira su sa hannu a su rika tsitsigewa ko kuma su sa ai musu da wani abu ko da ba da hannun ba to wannan shine ake nufi da annamsu annams annamisa ita ce mai yin wal mutanammisa allati tatlubu hadha al fi'la wadda take neman a yi mata walwashirata walmustaushira da kuma mai fiƙe haƙorinta wadda take wato sa wani abu ta kankare haƙorin don yi tsini maimakon ya zama mai faɗi sai ta rage faɗinsa saboda ta kyau malami suka ce kamar da al'imamun nawawi yake cewa ita ce dai almutafallijat yawwa tafalluj kuma dama shine me samar da wushiriya yawwa wanda ba ta da wushiriya tana da ko kamfata kamfanin hakware kuma a jikin juna suke sai ta je a rika sassarewa ana fiffikewa ana rarragewa saboda ta samu wushiriya wadda domin wushiriya tana karawa mutum kyau to duka dai waɗannan abubuwan sai ce wal mutafallijati lil husni mata dai da suke yin wannan at-tafalluj shine buɗe yin wushiriya lil husni domin su yi kyau an gane waɗannan kalmomin yawwa al mutaghayyirati li khalqillah domin saboda jam'i ne na mu'annas as-salim ko nasabarsa tana zuwa da kasara ne kasara ita ce alamar nasaba shi yasa la'ana Allahu alwashi mata wannan saboda ta marbuta ce da ma tazharu alfathatu alaiha haka sai da da yace wal mutafallijati yawwa ma'ana wa la'ana Allahu al mutafallijati yawwa al mutaghayyirati li khalqillah waɗanda suke canza halittar Allah to duk Allah ya tsine musu malamai duk da yau ba fiqihu muke tattaunawa ba lafazin lil husni al-imam al-khattabi a cikin ma'alim sunan ya ambata yake cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lil husni masu dan su kyau to wannan illar yace ita ake nema in an same ta a cikin aikin shine suke cancantar la'ana in ko wata larura ce ta sa aka yi musu ba saboda neman su yi kyau ba an fahimta ita wannan baya cikin abin da zai fada karkashin wannan hadisi yawa in wata larura ce ta sa ko kuma wadda ta yi wani abu don gururi ya faɗi wannan musamman akan alwasila wadda ba faɗa a wannan hadisin ba alwasila ita ce mai sadar da gashin wata ta ƙara akan nata don ta yi kyau domin ta yi gururi ta ruɗi maza su so ta shi yasa za ku ji a fatoyin malamai a har a zamanin suna cewa amma idan mata ta yi wa mijinta ne bayan ya san dama irin gashin da take da shi an fahimta ya san ba rudarsa za ta yi ba suka ce wannan ya fita saboda ba lil wannan husni ba dan rudani bane ba dan ta rude shi bane amma wanda bai santa ba ta yi masa dan ta rude shi to wannan ita ce ta aikata wannan la'ana domin ta nuna tana da gashi alhali ko ba ta da shi na san da zamani yanzu za ku rika jin irin wannan fatoyi yau to duka an samo ne daga wannan ta'alilin da aka ce lil husni ko li tagrir to nan fiqhu ne ku kyale masu shi insha Allah Allah ji kanmu baki daya to sai ta al mutaghayyirati li khalqillah da ya faɗi wannan hadisi shi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu fa atathum ra'atun sai wata mata ta zo masa faqalat sai ta ce yabna mas'ud ya kai dan mas'ud لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه نا كرنت القرآن قبا إنسا شين معنى ما بين دفتيه نانتي دفة أنا نفهم بانجو دا زوا بانجو yau kamar wannan littafin kun ga wannan daffa ɗaya ce wannan ma daffa ɗaya ce to daffa ta shi shine an karanta duk abin da ke tsakani yawa ma'ana kamar ta ce ne na karanta Qur'ani daga farkonsa har ƙarshe da na karanta falam ajid la'anallahi lima zakarta to ban samu fa tsinuwar Allah ga abubuwan nan da ka ambata ba waɗannan abubuwa ni ban da na karanta qur'ani babu wannan ba inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu kaza da kaza ko innamal washi ma kaza da kaza a kawo waɗannan babu wannan zancen a cikin alqur'ani in ji mata kuma ta gaskiya ko bata gaskiya gaskiya ne a cikin qur'ani babu wannan la'ana gashi kuma cewa aka yi la'ana Allah Allah ya tsine to la'ana Allah a ina ka same ta gashi qala sai ibn mas'ud yace la in kunti qara'atihi in dai kin karanta shi alqur'ani laqad wajadtihi to lalle kin same shi mana kin samu wannan la'ana tana nan a cikin alqur'ani laqad qala jalla wa ala domin ko Allah madaukaki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzo yazo muku da shi to ku rika wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hana ku ku hanu to a cikin nan wannan la'anar take yanzu wannan fahimtar ta waye ta ibnu mas'ud ce sahabi babban mai ilimi a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani mai wanda bai san la hadisai la fassara la komai bai sani ba amma sai zai ce maka wa ma ata kuma rasulu ai ba haka ake nufi shine zai maka tawili fassarar sahabban manzon Allah sun ita ce wajibul akhdh biha wajibi ne kai riko da fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta shi yasa nake ga ko dinnan irin ra'ayoyi da zaka ji nan qur'aniyun da makaman duk jahilci ce jahilci ne kawai an yi amfani da su ne a zamanin yanzu daga wasu hannaye da suke son da su kawo rudani a tsakanin musulmi amma duk duniya babu wani malami fa malami da aka san shi a matsayin malami wanda yake da wannan ra'ayi ka tafi kowanne zamani ka ɗauko malaman zamani malami da ya cancanci a ce masa malami to ba a samu mai wannan ra'ayi na qur'aniyun ba shi sa yake sabon sabon ra'ayi ne a baya can ba a samu ba yawwa ko mu'tazilawa ba sa cewa gaba ɗaya ba a aiki da hadisai kawai dai su suna da ƙa'idojinsu na bidi'a duk hadisi kai har ayar masu ko ayar ce ta saba wa ra'ayinsu to za su aje aya kun fahimci wannan don haka harka ce duk ta bidi'a wannan ko wani sabon abu ne da aka zo a yi amfani da shi a raba mutane daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya ci gaba ya ce wa qad la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza wa kaza tunda kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa waɗannan masu wannan aikin to me ya faru ai ya, ya, zo mana kenan da wani hukunci yawwa yana cikin ina wa ma nahakum anu fantahu yawwa abin da ya hana mu to mu hanu haka nan kuma ya zo mana da la'ana akan waɗannan abubuwa don haka mu riƙe la'anarsa mu fahimce ta cewa la'ana ce a karanta ta kuma a faɗa cewa Allah ya tsine wa mai kaza da kaza daga ina muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kaga kinan ashe za a iya fahimtar duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimto ta ne ko daga cikin alqur'ani ko kuma cikin wahayin da aka yi masa ba a qur'ani ba ashe kenan duka umarnin waye umarnin Allah ne in ka ce lafazin qur'ani shi kadai za ka yi aiki da shi to ka bar umarnin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi wanda kuma tabbas an masa wahayi abubuwa da yawa an masa wahayin abubuwa da yawa waɗanda ba sa cikin alkur'ani an gane shi a zamanin da ya zauna sahabban sun sani in yana magana sun san ta ƙur'ani sun san wanda ba ta ƙur'ani ba shi yasa da farkon karo sahabbai suka fara rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ku saurara suka saurara malamai suka ce dalili saboda kada ya rikice da alkur'ani a rubuta wannan a rubuta wannan tare saboda ya san Allah ya yi alkawarin kiyaye duka sai daga baya da sahabbai suka riga suka saba da siffarsa ta wahayi in ane masa daga sun ana saukar da wahayi yadda yake sauka ga kamar da Aisha take ba mu labari a cikin kitabu Badi'il Wahyi a cikin Bukhari in kun karanta take cewa mafi tsanani da yake zuwa masa shine kamar yadda zai zo zazzabi ya kama shi kamar a ce ana kada kararrawa a kunnensa idan mala'ika jibrilu ya zo haka yake sai ka ga nan da nan a lokacin sanyi kamar irin wannan da muke ciki sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gumi na take to masa to yana yana sai ku su guma su ga yayi shiru baya cewa komai jikinsa na rawa gashi yana cikin mutane masu karfin jiki sallallahu alaihi wasallam to yana abin nan yana lafawa ba abin da zai ce sai su ji ya karanto ayoyi kuma za su bambance magana ta ƙur'ani tsarinta daban da sauran maganar da yake yi ta yau da kullum to tun daga nan kuma sai aka fara rubuta hadisai gefe daban an san wannan hadisi ne kuma da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam rana ibnu abi aufa ya zo yana cewa ku rubu abu shama kai wani abu shama ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktubu li abi shama ku rubuta wa abu shama aka rubuta masa wani abu daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka maganar cewa ba a rubuta hadisai ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zance ne ba haka bane yau daga farko an fara dakatawa saboda tsoron kada ya cakuɗe da Qur'ani amma tunda Allah madauki ya faɗa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to kuma me ake nema Allah ya alƙawarin zai kare shi to jama'a dai a yi ta ƙara karatu dai a ƙara karatu a karanta maganganun malamai kada a shiga al'amuran addini da jahilci kuma sai a daɗe a kai sai son zuciya ya zo sai a kasa rabuwa da jahilci to shi istadalla ibn mas'ud bima jaa fil qur'ani min as-sunnati abdullahi ibn mas'ud ya kafa hujja da abin da ya zo a alqur'ani wato min sunna na wannan sunna mana abin da ya zo a qur'ani na umarnin ai riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi an gane abin yawa domin alqur'ani ya zo yayi tanwi'i insha Allah mun zo tattaunawa da zami akan wannan mawdu'i zamu tatsarruki zuwa ga ayoyi daban-daban da suka yi umarni ayi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi umarni ayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kwadaitar da abi shi ai koyi da shi a matsayin a rike shi abin koyi akwai kuma wasu ayoyin da suka yi tahziri daga saba masa duk wannan rukuni rukuni akwai majmu'a na ayoyi sun fi ɗari daga cikin alkur'ani waɗanda duk suka mai da hankali akan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin kuwa tunda Allah ya ce a bi shi bi ne mutlaq shi bin sa ba irin bin wani dan adam bane dan haka Allah madauki da yace ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula sai kuma yace wa ulil amri minkum duk kun sha jin wannan magana ta malamai da suke cewa mun lura a nan Allah ya ba da umarni a yi ɗa'a ga shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wa ati'ur rasula kuma ku yi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce wa ulil amri minku dangane da ulil amri bai maimaita lafazin wa ati'u ulil amri ba ko sai ya ce wa ulil amri minku malamai suka ce abin nufi Allah a yi ɗa'a gare shi mutlaƙan in ya ce a yi kaza to kaza ɗin shi ne daidai wajibi kai ko ka gane ko baka gane ba je kai to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya ce a yi kaza ko ka gane ko baka gane ba shi yasa mai fahimtar ijlisu a wajen masallaci ya fahimci haka bai shigo ya kalla da wa ake sannan yi ba amma duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda sune ulil amri da malamai da shugabanni sai ce wa ulil amri minkum su ka'idarsu shine in umarnin su ya dace da na Allah da na manzon Allah to sai abi in suka yi umarnin a saba wa Allah kuma kar abi wannan shine abin da malamai suka ambata dan haka in mutum ya fahimci wannan zai gane da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ce wace iri mutlaqa ce ba muqayyada ba ce ba ta da sharadin sai kaga in ya dace in ya dace da me kar ka zo ka ce in ya dace da qur'ani wa aka saukawa alkur'ani wa ya fi kowa sanin alkur'ani in ya san akwai waɗannan abubuwan da zai faɗa cewa sun saba alkur'ani ai ba zai faɗe su ba shi sa da malamai suke cewa in ka ga wani abu a hadisai wanda kamar a hankalinka ya saba ma wata aya ta manzon aya ta qur'ani me ya kamata kai ko ma ka tambayi malamai waɗanda suka san tafsiri zaka ga za a yi maka bayani cewa nan da ya ce kaza kaza yake nufi can kuma a aya kaza ake nufi shi nan sai zuciyarka ta warke amma ba mutum bai san komai ba a abin da ake cewa ilimi sai kuma ya zo ya ce wannan hadisin ya saba ma aya don haka a yi watsi da wannan hadisi wannan jahilci ne Allah da ya kyauta to ya ce ina ne استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن من السنة على أنه في القرآن يوا wato ya kafa hujja da abin da ya zo a cikin alkur'ani na sunna akan cewa a cikin alkur'ani yake ma'ana ya kafa hujja da wannan aya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu na daga sunnar la'ana wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ita ce mina sunnati ya kafa hujja ala annahu min alquran cewa wannan abun ko istidlalin ko wannan la'ana daga alqur'ani take tunda Allah ne ya ce abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa Allah madauki cewa yi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka bai ce hatta yuhakkimul qur'ana ba ko sai ya ce hatta yuhakkimuka sai ya sa kafin ta khitabi ta mufradi wanda ba dama wani ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai hatta yuhakkimuka ba za su yi imani ba har sai sun hukunta ka ma'ana sai sun yadda kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abinda shajara bainahum dan Allah kawo mun كم من الأمور التي وقعت بين الصحابة من, الشاج... من التشاجر وذكرت في القرآن إن كانت هنا قرآني أئنا أكفت التشا... مشاجرة سكان متاني أتكن القرآن وذكاو هذا ذا أشي قاشي سكان وانا دواني أن يلكتي القرآن كما أنه صلى الله عليه وسلم يقول لي kasan su sai su ce ai wannan din da ake nufi ai a cikin alqur'ani ake nufi a qur'ani ina rikici tsakanin wani sahabi da wani sahabi wanda aka ce gashi a cikin alkur'ani kuma an ce kar a bizancan kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin da ake nufi ya bayan Allah mutum ba zai zama mai imani ba sai ya yadda duk abin da ya faru tsakaninsa da wani na rikici a zogun manzon Allah sallallahu shine mai warwarewa yanzu rikicin gona nawa aka faɗa a Qur'ani an yi rikici ko ba a yi ba an yi da Zubair da wani akan gona da ban ruwa da sauransu yana na cikin alkur'ani waye warware abin an yi rikici tsakanin abubakar da umar sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu labarin a cikin qur'ani cikin hadisi muka samu saboda tashajuri shine rikici rikici kuwa tsakanin mutum da mutum ne a kullum ana cikin sa in dai za a zauna a cikin zama tsakanin mutane wannan zai saba wannan wannan zai saba wannan to za a zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya warware to duk duk wanda bai yarda da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan warwarewar ba to bai zama mai imani ba to yanzu idan mutum wani abu ya faru tsakaninsa da wani suka je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an taba samun sahabbai su je gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce masa a'a sai idan Allah ne ya saukar a Qur'ani sannan mun yadda duk abin da ya faɗa yadda suke to yanzu idan ya yanke hukuncin cewa tsakanin wane da wane wane ne da gaskiya kuma daga yau kaza shine daidai daga yau kaza ba daidai bane wannan abin za a dauke shi a cikin addini duk musulmi su rika aiki da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci tsakanin wane da wane an ba wane gaskiya don haka kaza daidai ne kaza ba daidai bane za a ci gaba dai ko ba za a ci gaba za a ci gaba saboda shine addinin Allah amma abin mamaki wani yanzu zai je kotu za a yanke masa hukunci a ce wane versus wane ko ba haka bane shi sai ya yadda amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba zai yadda Allah dai kyauta wannan fikirar fa kamar na faɗa muku ba za a gaji da bayanin bacin ta ba ta kowace fuska hanya ce ta rusa addinin musulunci baki ɗayansa hanyar cewa ba za a yadda da wani abu ba sai alqur'ani to sai ce wa hadha istidlalun usuliyun amiqun wannan kafa hujja ne na usuli wanda aka same shi na yadda malaman usulul fiqh suke wato istinbati amiq kuma mai zurfi in ba manyan malamai ba ba wanda zai maka irin wannan kamar da al-Imam Shafi'i yayi ne dangane da yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yace ya tambayi duk wanda yake ya cancanci a ce masa malami sun ce masa abinda ake da hikima din ita ce sunna wannan kaga duk zancen manyan malamai ne yawa to sai ce li'anna dalila sunnati domin ko dalilin sunna wal akhdh biha da kuma riko da sunna wa ta'atur rasul da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam hada fil qur'ani da bin manzon Allah yace duk wannan a cikin alqur'ani yake cewa abi sunna a cikin alqur'ani ne riko da sunna a cikin alqur'ani ne ba'ar manzon Allah aina ne a cikin alqur'ani ne har rata ya shiryar mu akai da shi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balagh al-mubin wa mutaba'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam duk a cikin alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna allaha mene fattabi'uni yace fattabi'u al-qur'ana ba in kuna san Allah to ku bi ni kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake su za su ce maka ai abi waɗannan ayoyin da ya zo da su inda mutum yana da rai a lokacin in annabi sallallahu alaihi wasallam tashi je ka dauko min kaza sai ce ina yake a qur'ani sai ce in ba a qur'ani ba ba zan yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun ga akwai rashin hankali a ciki don haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ku yi kaza to kamar Allah ne yace ku yi kaza daidai yake qul ati'u Allah wa ati'u rasul ina ne yace li anna aywa sai ce wa fil qur'ani tibyanuhu kuma a cikin qur'ani akwai bayanin sa wa fil qur'ani izharu akwai fitar da shi kuru-kuru a cikin alqur'ani fa idan don haka al-istighna'u bil qur'an tunda babin mu wanne ne muke magana akai babin al-istighna bi kitabillah yawwa wadatuwa da alqur'ani yashtamilu ala al-istighna'i bima dalla alayhi alqur'an ya kunshi a wadatu kuma har yanzu da abin da ƙur'anin ya yi nuni a kansa min mutaba'atin nabi wato na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadha fihi idkhalu sunnati fil istighna'i bi mutaba'ati alkitabi amma siwahu wannan bayanin ya ishe ka ka gamsu ka fahimci shigar da sunna a cikin zancen da aka yi a saman wannan babi cewa a wadatu bi mutaba'ati alkitabi amma siwahu an gane yanzu yawwa yace kadhalika aqwalu sahabati kai haka nan maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ridwanullahi alaihim fa hiya dakhilatun fi qawli Allah jalla wa ala sun shiga cikin fadin Allah madaukaki da yace wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره ونميذا تنتكو دو وندا يشاقق الرسول تكون غني من معنى ومن يشاقق الرسول wanda ya saba wa manzon Allah mushaqqa ma'anar ta sabawa an yakuna ar-rasulu fi shaqqin wa anta fi shaqqin ash-shaqqu da ma shine kashi yawwa ya zama annabi sallallahu yana wani wuri kai kana wani wuri daban ya ce a zo nan ka tsaya can ka ki zuwa to duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ku gaskiya ta bayyana shiriya ta bayyana gare shi kun ga nan an allaka abin ne da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa akai wa man yushaqiqul qur'ana ba wa man yushaqiqur rasula wal rasul sallallahu alaihi wasallam laysa huwa al-qur'an وأقواله ليست كلها في القرآن بل منها ما هو في القرآن كما أوهاه الله تبارك وتعالى إليه ومنها ما جاء من عنده وكله يجب أن يطاع فيه duk waɗannan abubuwan wajibi ne a da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki manzan Allah sallallahu yayi maganganu ba dukkan abin da ya faɗa ne a cikin alqur'ani ba amma qur'ani bai zo ba sai ta bakin sa don haka ya faɗi alqur'ani baki ɗayansa amma bayan alkur'ani ya yi wata magana ko bai yi ba kullum ina faɗin wannan magana ka riƙe ta sosai ka gane yana da cikin tushen rushe wannan tunani shin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo miƙo mana qur'ani yayi ya koma yayi shiru gum har yanzu bai ce komai ba ko ko ya faɗi wani abu in yayi magana to maganar nan wajibi ne a riko da ita ita ma a cikin addini take ko ko iya na qur'ani ne a cikin addini komai ya faɗa wajibi ne a riko da ita da zuwan da yayi kasuwa ya taɓa abin abinci ya ji danshi can ƙasa bayan ya sa ƙoshiyarsa ya ciro ya ga danshi ya ce ya sahiba ta'ami ma haza sai ce masa inna ma asabahu asabathu sama'u yace ai ruwan sama ne ya samu abin sai ce me yasa baka fito da abin ka nuna ka sa wannan jikakken a sama yadda mai saye zai gane kaza ba wannan magana a ina ya faɗe ta a kasuwa ya faɗe ta kuma a ƙarshe sai ce man ghashana falaysa minna tun zo da magana ta tashi daga aiki me wanda ke bin iya qur'ani ya halatta wa mutane kenan ai gishi ko ko yana da lafazin haramcin gishi sai dai dauko istinbati shi ma a wasu ya faɗi wasu kalmomin yace kaza ne da kaza ne aka faɗa to shi ake nufi da gishi in ko haka zai bi to akwai abubuwa da da zai bari a addinin nan don ba a ambace su ba a cikin alqur'ani sai mu dawo kan maganar al-auza'i da yace innal qur'ana أحوج إلى السنة من من القرآن للسنة الله يكوتا تسيتي كذلك أقول أيوة منك وانا آية مجيكو يسي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى متين يبي hanyar waɗanda ba muminai ba ana ya zaɓo ta hanyar ba ta sahabbai ba to nuwallihi ma ta walla ashe kun ga ashe hanyar sahabbai ma wajibi ne a bita tun daga shi an faɗa ba a kawo hukuncin ba sai da aka yi atsafin saɓawa manzon Allah a kanta sannan sai aka haɗa aka kawo hukunci wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wannan laifi ne sai kuma aka ce wa yattabi ghayra sabilil ashe ittiba'u ghayri sabilil mu'minin wato ba hanyar mu'minai ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran malamai ya rabu da hanyar su ya bi wata hanya daban to me hukuncin da wancan na farko da wannan nuwallihi ma tawalla sannan kuma aka ce wa nuslihi jahannama wa sa'at masira sakamakonsa shine wutar jahannama ya ki bin hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dole ne ka bi hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son addinin ka ya zama addinin da Allah zai karba Allah kyauta nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira na sai ce wa fi qawlihi hakanan cikin fadin Allah madaki da yace walladina ja'u min ba'dihim waɗannan da suka zo min ba'dihim a bayansu bayan suwa bayan almuhajiruna wal ansar da aka faɗi a lissafin rabon fai'i ko bayan ya faɗi almuhajiruna ula'ika humus sadiqun ya zo kuma ya faɗi al'ansar da siffofinsu na san wasu wanda ba su ba da fifita kansu wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika yace humul muflihun sai kuma yace walladina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayan almuhajiruna wal ansar yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana walil ikhwanina alladina sabaquna bil iman kuma ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka riga mu da imani, suwa suke faɗin wannan’ wanda duk suka zo bayan muhajirun da ansar haƙƙinsu shine su faɗi wannan kalma wannan nassin alƙur'ani ba ba wani kwatance ba ne an faɗi muhajirun an faɗi al'ansar sai aka ce wallazina ja'u min ba'dihim ma'ana tun daga tabi'ai har yawmal qiyama da kuma ma wanda suka musulunta bayan muhajirun an gane dukkaninsu har tashin alƙiyama wajibinsu shine su ce rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sai ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan ya fade ta ne dan nuna ƙarin falala ga sahabbai yawa babbar aya ce a falalar sahabban manzon Allah sun shi yasa Aisha take cewa an umarce su da su neman musu gafara amma abin takeici wasu ba sa yi wasu sai la'ana da haka akwai abin takaici yanzu ka samu mutum musulmi ga aya kuru-kuru cewa ka nemi gafara ga waɗanda suka riga ka imani duba saboda shumulin ma ko ko mutum zai ce waɗanda suka riga imani iya waɗanda shi ya sani ne waɗanda ya yarda da cewa akan aƙida irin tasa suke ba haka ake nufi ba wanda duk suka riga imani shi yasa wannan lafazin as-sabiquna al-awwaluna duka sun shigo ciki kuma والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما يكون جنسو رضي الله عنه haba bawan Allah yanzu kowaye aka ce wani shugaba ma a nan duniya a zamanin yanzu a ce wane ya yarda da wane ai ka dan taka birki wajen cin mutuncin da zaka yi masa ko dan kar a kai yan sanda su ji maganar ka daure ka ko ba haka bane in ban da rena maganar Allah Allah ne fa yace waɗannan bayan Allah as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar shi ya san me yake tare da su sai ce radiyallahu anhum shi ya yarda da su kuma sai ba mu labarin cikin zuciyarsu sai ce waradu anhu su ma sun yarda da shi to duk wanda zai zo ya ce ba su yarda da Allah ba kuwa bayan Allah shine mai ganin zuciya su ba su ga zuciya ba kawai saboda wani tasarrufi da wani aiki da wata riwaya ta tarihi da aka kawo ma sun yi rikici da wani da wani shikenan kafir da su daga yardar Allah bayan Allah bai sake saukar da wata aya da ta soke wannan ridwanin ba ai kaga akwai rikici a gun mutum ran da zai tsaya gaban ubangiji shi yasa a suratul fatih kuma sai ce wa alima ma fi qulubihim laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da muminai iz yubayi'unaka a yayin da suke maka mubaya'a tahta shajarati karkashin bishiyan nan sai ce me fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu tunda yace ya yarda da su kuma bayan ya san abin da ke zuciyarsu yaushe kai kuma da baka san abin da ke zuciyarsu ba an baka labarin wani abu da suka yi daga baya har ya kai girman da zai iya soke yardar Allah mai ganin zuciya aka ina ga baka kyauta wa kanka ba baka yi wa kanka adalci ba inda da gaske kake addini ba kawai bin san zuciyar wasu kake ko wani abin duniya ake nema ba Allah kyauta to sannan sai ce wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya wani mummunan kulli da kiyayya da gaba lillazina amanu a cikin zukatanmu dangane da waɗanda suka yi imani nan allazina amanu umuman wannan aya tana magana akan wala'i lil mu'minin amma min aula man yadkhulu shine me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishi rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu kai ne mai jin kai kuma mai tausayi sai ce wa kadhalika allazina tabauhum bi ihsan suma waɗanda suka bi su da kyautatawa جاء النص عليهم في القرآن ثم النص يابو أكنسو ليس والذين أبنا يأنبتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سيسمي والذين اتبعوهم بإحسان ثم كذا سيد أكفا إيسو سنة أكفا إيه كنت رضي الله عنه توصلنا سيشي فإذا يكون اتباع هدي الصحابة رضوان الله عليهم ذاك بن حنير دكما شرير sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadi man ittaba'ahum bi ihsan da kuma hanyar waɗanda suka bi su da ihsani ku duba ku gani Allah ya san za a zo a yi rikice rikicen nan ko ba haka ba shi yasa waɗanda suka bi su din sai yasa kaidi sai ce walladina attaba'uhum sai ce bi ihsani bai ce bi la'anatin ba waɗanda suke bin su da zagi da la'ana kwata-kwata dama ba sa ciki amma waɗanda suka bi almuhajiruna wal ansar suka bi su da kyautatawa da zato mai kyau da ba su fassara mai kyau kamar da malamin risala yake cewa sahabban manzon Allah sun su ne aula waɗanda ya kamata a duniya ka neman musu uzuri in sun yi wani abu ko an ruwaito maka cewa sun yi kaza na laifi to ka neman musu uzuri domin ayoyi da suka tabbata cewa an yarda da su kuma 'yan aljanna ne har yanzu ba a soke su ba kuma za ka mutu ka bar wannan ayoyin ba a soke su ba kuma ba za a soke su ba domin lokacin soke ayoyin ya wuce ko wannan ya isa ya baka abin tsoro da za ka samu mutum a yanzu ya saki jikinsa ya ce aisha ya la'ance ta ya ce aisha yar wuta ya ce sahabbai wane da wane da wane yan wuta bayan ku ga wannan shi da hukuncin da Allah ya cikin alkur'ani ya kamata mutum ya wa kansa faɗa ko da a hankali sai shi wa hadi man ittaba'ahum bi isanin mimma ja'a fil qur'an duk an sa shi a cikin ma ja'a fil qur'an domin tunda an yadda da su ashe ra'ayin su ra'ayi ne da za a girmama a karbe shi don haka ka karbi ra'ayin su yafi maka ra'ayinka ashe kenan qur'ani ne yace mu bi su to in ku qur'ani ne yace mu bi su ashe wannan alistigna'u bil kitabi amma siwahu to ya kunshi qur'ani da sunna da kuma fahimtar sahabbai da tabi'ai duk yana ciki ƙur'anin ne yace mu bi ashe in ka bi su duk ƙur'ani ka bi haka ashe kenan kar mutum ya ce ƙur'ani yake bi kuma ya watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya bai bi ƙur'ani ba sai ce fa yakunu idan alqur'anu sai zama ƙur'ani dalla shine yayi nuni ala anna sunnata hujjatun akan cewa sunna hujja ce wa anna aqwala sahabati da kuma maganganun sahabbai wa manhajar sahabati da hanyar sahabbai da suka rika bi wajen mu'amala da kansu wajen mu'amala da harkokin fiqh wajen mu'amala da abubuwan aqida wajen mu'amala da shugabanni ba tawaye ba rikici wajen mu'amala da masu karkacewa wajen mu'amala da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk waɗannan abubuwa wa hadis sahabati duka waɗannan hujjatun hujja ne wa anna luzuma tariqati sahabati kuma lazimtar hanyar sahabbai wa tabi'in kadhalika hujjatun shi ma hujja ne don haka ba ka da mafita inda kana son rahamar Allah shine ka bi alqur'ani ka bi kuma abinda qur'ani yace abi shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa yakunu idan al-istighna'u bil kitabi huwa istighna'u bis sunnati sai ya zama kenan wadatuwa da ƙur'ani shine wadatuwa da sunna wastigna'un bi hadi sahabati da wadatuwa da hanyar sahabbai wa bima ja'a anhum da abin da yazo daga gare su wa anit tabi'in da kuma tabi'ai fi masailil ilmi a mas'aloli na ilimi duka duk inda ka samu maganinsu wannan shine abin da qur'ani ya ce ka bi ya ce idza kana al'amru kadhalika in ko lamarin haka yake fa idan naqulu to ga abin da zamu ce in ji malam innal ayata lalle wannan aya dallat ala anna listigna'a bi mutaba'ati alqur'ani was sunnati wa hadi salaf salih an kulli ma siwaha ashe kenan wannan aya abinda take nuni wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in dinnan to ta kunshi da kuma maganar cewa ai istigna'i a wadatu da alkitab to abinda ake nufi da sunna bayan qur'ani da sunna da kuma hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar as-salafu salih shi yasa kaji ana yawan magana akan abi as-salafu salih abi as-salafu salih abi hanyar magabata na kwarai magabata na kwarai sune waɗanda Allah ya tsarkake su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su cewa mutanen kirki ne to da wannan ya kawo mana ƙarshen sharhin wannan aya wadda ita ce aya ɗaya da aka ambata a wannan babi bayan ya yi mana bayani akan ma'anar babin ya kuma yi mana magana yanzu akan sharhin wannan aya a dunkule da ya faɗi wasu abubuwan wasu abubuwan da sai ka koma ka buɗe da cikin littafan malamai za ka samu ƙarin bayani akan haka yanzu za mu tashi a darasinmu na gaba a hadisin umar radiyallahu ta'ala anhu da yake rike da attaura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a hannunsa me yace a kansa wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara tabbatar da mu a hanya ta daidai hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah biya wa kowa daga cikin bukatunsa na alheri duk wanda ke da wata damuwa ya Allah muna roƙonka ka yayi masa yan uwa daga cikin bayan Allah yan uwa wani na maganar cewa dan Allah ai musu addu'a Allah ya hore musu yin aure muna fata Allah madauke ba su yin aure kuma Allah ya ba su albarka a cikin auren ba iya yin auren ba a neme shi ta hanya mai kyau kuma Allah ya sa albarka a cikinsa kuma muna addu'a har yanzu a halin da ake ciki a wannan ƙasa na abubuwan da suka shafi cutar lasa ɗin da take yaduwa muna roƙon Allah ya dakatar da wannan lamari haka Allah ya dakatar da shi a inda yake kuma duk wanda abin ya shafa Allah ya dawo da lafiyar su Allah ya ba su lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu Allah kuma ya ba mu damar kiyayewa da ɗaukar matakan da gwargwadon halin mu mun sha Allah ta'ala tare da tawakkali ga Allah Allah madauki zai kare mu kar ka zauna ka saki ka ce kawai kai tawakkali ga Allah baka dau mataki ba an ce ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza insha Allah wata rana za a bayani kuma akan wannan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aukawa cikin fitintunu da dukkan annoba kowace iri ce wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na sabo na iri yana yana ciki ai ba cikin al'adar musulunci duk al'adu ne da kake gani ko da wanda ake wa bayi a sa musu alama ko kuma wata al'ada dai wannan gadon gidansu ya yi kaza wani al'ada ce kawai shi yasa yake da kyau yanzu a daina kuma za a da duk an daina ko da yawa an daina an ci gaba alhamdulillah eh na'am a'a ai mutlaqan yazo ba a kaidin sa da bayan sallah ba a kowane lokaci ka neman musu gafara yawwa ka neman musu gafara ko ba wai ko a cikin zikirinka ko a addu'o'inka ba ai yana cikin cikin wasu addu'o'in ma duk akwai ambatansa ko ba a ambata ba ka ware ka ce Allah ya gafarta mu duk wani ko ka karanta ayar ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ba addu'a bace siga ce ta addu'a musamman magashi da rabbana ta fara ya ƙuluna rabbana kuma ita ce sigar addu'ar annabawa dama na wallazi ne ja'o min ba di ma'ana nufin ba da salati? na sai su kafa hujja da wannan ayar? su kawo wannan hujjar to yi mun bayani ta ina ta ina addu'ar ta shigo nan wurin oho a to kuma wannan ai baka kula da shi inda gaskiya mai son ya kafa hujja da wani abu duk inda ya je an faɗi wata kalma ko ta addu'a ko ta wani sai ɗauka sai ce da shi ake kamar kafa hujja ne da maulidi da waccan ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu saboda an ce falyafrahu ku yi murna sai a je a murna sai a ce irin wannan ne istilali ne khati ba kan hanya yake asali dai wannan abin da ya shafi addu'a bayan sallar al'adar hausawa ne asali yau babu wasu musulmin sauran wurare da suke in an yi sallah duk duniya kaga musulmi wani liman ya juya ce to salati goma goma ga annabi tahiya bakin salihi na kaza da kaza da kaza sai kuma a ce fatiha wannan al'adar ba haushe ce kuma shehu usmanu a cikin bayanul bid'a ya faɗi cewa bid'a ce to kuma shehu ya faɗa kuma wa kuma ake nema kuma Allah ya kyauta بارك الله فيكم إن شاء الله